أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحي القيوم والصلاة والسلام على سيدنا محمد المشرف بالشفاعة المخصوص ببقاء شريعته إلى قيام الساعة وعلى آله الأطهار وأصحابه الأبرار وأتباعه الأحياء صلاة باقية ما تعاقب الليل والنهار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya sake ba mu damar haduwa a wannan masallaci mai albarka masjid al-ansa a cikin karatun littafin mu na nuniyatul qahtani wannan cikin ikon Allah da yarda shi zai kasance zaman mu na 37 a cikin wannan littafi a yau ranar litinin 13 ga watan jimadar ula shekara ta 1442 hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda ya daidai da 28 ga watan desamba shekara ta 2020 a darasi wanda ya gabata mun tsaya a baiti na 445 yau cikin ikon Allah da yarda shi zan mu tashi a baiti na 446 يقول محمد القحطاني اشكر على النعماء واصبر للبلاء فكلاهما خلقان ممدوحان لا تشكون بإلة أو قلة فهما لإرد المرء فاضهتان سن حر وجهك بالقناعة إنما صون الوجوه مروءة الفتيان بالله سك وله ألف وبه استعن فإذا فعلت فأنت خير مؤانٍ وإذا أصيت فتب لربك مسرعا حذر الممات ولا تقل لم ياني وإذا ابتليت بأسرة فاصبر لها فالأسر فرد بعده يسران لا تحش بطنك بالطعام تسمنا فجسوم أهل العلم غير سمان نعم يقول محمد القحطاني اشكر على النعماء واصبر للبلاء واشكر على النعماء واصبر للبلاء فكلاهما هلقان ممدوحان فكلاهما خلقان ممدوحان لا تشكون بإلة أو قلة لا تشكون بعلة أو قلة فهما لإرد المرء فاضهتان وهما لعرض المرء واحدتان سل حر وجهك بالقناعة إنما سن حر وجهك بالقناعة إنما صوم الوجوه مروءة الفتيان صون الوجوه مروءة الفتيان بالله سك وله ألف وبه استعن بالله ثق وله ألف وبه استعن فإذا فعلت فأنت خير مؤان فإذا فعلت فأنت خير معاني وإذا عصيت فتب لربك مسرعا وإذا عصيت فتب لربك مسرعا حذر الممات ولا تقل لم ياني حذر الممات ولا تقل لم يعني وإذا ابتليت بأسرة فاصبر لها وإذا ابتليت بأسرة فاصبر لها فالأسر فرد بعده يسران فالعسر فرد بعده يسران لا تحش بطنك بالطعام تسمنا لا تحش بطنك بالطعام تسمنا فجسوم أهل العلم غير ثمان وجسوم أهل العلم غير سمان zadakumullahu min fadlihi wa tawfiqihi malam yake cewa a baiti na 446 ushkur ala na'ama'i wasbir lil bala fakilahuma khulqani mamduhani anan malam yana kwadaitar da mu akan wa'insu siffofi guda biyu masu girma wanda ya wajabta akan musulmi ya siffantu da su su ne godiya in Allah subhanahu wa ta'ala ya ma ni'imomi da kuma haƙuri in Allah subhanahu wa ta'ala ya jarabce ka malumai suke cewa innal imana nisfani lallai shi imani kashi guda biyu ne nisfuhu shukrun rabin imani godiya ce wa nisfuhu sabarun kuma rabin wannan imanin to haƙuri ne kenan imani ya kasu kashi biyu godiya da haƙuri shine malaka cewa ushkur alal na'ama'i ka gode akan ni'imomin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ma wasbir lil bala kuma hallo kai haƙuri akan jarrabtar da Allah subhanahu wa ta'ala ya ma fakilahuma kaga haƙurin da godiya khulqani siffofi ne guda biyu mamduhani abin yabawa alamatu sa'adatu alamatu sa'ada lil mu'min salasa alamomi na jin daɗin mumuni guda uku ne al'alamatul ula alama ta farko ta ɗaukakan mumuni da jin daɗin mumuni shine iza ya shakara idan an bashi sai ya yi godiya wal alamatu saniya alama ta biyu daga cikin alamatu sa'ada lil mu'min wa iza ya sabara idan an jarabce shi sai ya yi haƙuri wal alamatu salisa alama ta uku daga cikin alamomi na jin daɗin mummuni shine iza aznaba istagfara idan ya yi zunubi to sai ya nemi gafara ubangijin shi ya yi istighfari Allah ya nemi don haka ita ni'ima tana buƙatar godiya shi kuma jarrabawa tana buƙatar haƙuri sannan kuma hallo zunihi yana buƙatar neman gafarar ubangiji sai malamai suka ce duk wanda ya gode ya yi haƙuri kuma ya nemi gafarar ubangijin shi ka same shi mai godiya ne mai yawan cewa alhamdulillah ne ka same shi mai haƙuri ne ka same shi sannan kuma hallo mai yawan istighfari ne to wannan shine zai ji daɗin duniya kuma hallo shine zai ji daɗin lahira Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa a cikin alkur'ani mai girma wa ista'azzana rabbakum la in shakartum la azidannakum wa la in kabartum inna azabi la shadid yana duk lokacin da kake gode ma Allah subhanahu wa ta'ala a kan ni'imomin da Allah subhanahu wa ta'ala ya baka su to shi kenan kullum Allah subhanahu wa ta'ala zai ringa ma buɗe ya ringa ma ubartir sabon abubuwa ya ringa shigowa kana numfashi wani yau yana can likita ya yi numfashin baya wahala yake ba shi kana gani wani bai gani kana ji wani bai ji kana tahiya wani bai tahiya فقل الحمد لله على كل حال ka gode ma Allah subhanahu wa ta'ala akan ni'imomi wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ma kuma kai haƙuri shine Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wasbir ala ma asabak inna zalika min azmi al-umur a cikin suratul luqman kai haƙuri akan abin da zai same ka na ibtila'i na jarrabawa lalle wannan haƙurin fa to yana tare da nasara duk lokacin da aka same ka kai mutum ne mai haƙuri to kana daga cikin mutanen da za su ci nasara a duniya kuma hallo kana daga cikin mutanen da za su ci nasara a lafiyar Allah sanya mu daga cikin masu haƙuri Naf sallallahu alaihi wa sallama yake cewa a cikin wani hadisi ingantacce ajaban li amril mu'min inna amarahu kulluhu khair abun mamaki ma dallaga al'amarin mummuni dukkan lamurrakan shi alheri وليس ذاك لأحد إلا مؤمن فكوا كده وإن أبوهم بس مؤمن إن أصابته السراء إذا مؤمن wani abu ya same shi wanda ba na jin daɗi ba na kaico shakara duk da wannan sai ya gode ma Allah shine hadisi ne ingantacce lokacin da lafiya launi sai ka ce alhamdulillah kuma lokacin da ko ba lafiya balau'in ma sai ka ce alhamdulillah ala kulli hal alhamdulillah ala kulli hal shakara shi wannan mummunin sai ya yi godiya fakana hairan lahu sai ya kasance alheri ne a gare shi wa in asabathu darra idan can idan abun alheri ya same shi zai gode shakara kuma nan idan abun mummuna ya same shi sabara sai ya haƙuri fakana hairan lahu allo sai ya kasance alheri ne a gare shi hadisi wanda muslim ya rawaito daga hadisin suhaib radiyallahu anhu shine kenan malam wannan baiti yake kwadaitar da mu akan cewa a samu ɗan adam ya zamanto mai yawan godiya ne mai yawan haƙuri ne don saboda wannan siffofi su ne siffofin imani ce imani ya kasu kashi biyu rabin shi haƙuri ne kuma rabin shi godiya ne bayan malam ya yi bayani akan falala ta haƙuri da falala ta gode ma Allah subhanahu wa ta'ala زمان سيكون بياني أكم لا تشكون بإلة أو قلة فهما لإرد المرء فاضحتان لا تشكون kada ka ka zamanto mai yawan jajiri illacin ga wata illa da ka samu kaɗan au illacin ko kuma dan kake da wani abu kaɗan fahuma ka ga wayannan abubuwan guda biyu li'irdil mar'i ga mutuncin mutum fadi hakani suna bata ma mutum mutuncin shi ba a son mutum ya ringa yawan yadda kanshi a musulunci yana yawan jaji in alheri ya same shi sai ya yi shiru ya boye in kuma abin jajen ya same shi kuma hannu sai ya yi ta bayyanawa innal insana khuliqa halu'a idza massahu sharru jazu'a wa idza massahu alkhairu manu'a illal musallin to ka zamanto kai daga cikin musallin ne masu imani wanda in alheri ya same su suna faɗi wanda kuma in sharrin ya same su bussa yawan faɗin shi ba a son yawan wani abu ya same ka kai ta kukutawa malam shi ne yake cewa la tafsuran na shakwa ila sadiki kada ka yawaita ma abokinka jaje warja ila alhaliq ila almakhluqi ka koma zuwa ga wanda ya halitta ba halittan ba ta yaya ga wanda ya halittan zaka komo ka ringa ma wanda ya halittan jaji kenan fa kaifa tashku ila al makhluq wal khaliq mawjud ta yaya zaka ma makhluq halitta jaje kuma alhali ga wanda ya halittan nan kenan ba wanda ya tsaya ma sai Allah kuma balle mutum ya ce ya daina kenan in Allah subhanahu wa ta'ala ya tsaya ma dan adam in yana so ya ma daina kenan ba a so ka ringa yawan ba mutum jaje ka ringa kai kukanka zuwa ga Allah shi yahi shine Iliya Abu Madi yake cewa ayyuha shaki wama bika da'u kaifa tafzu iza gadauta alila ayyuha shaki ya kai mai yawan jaje wama bika da'u alhali baka da ciwon komi kaifa tabdu kaifa tusbih kenan yaya zaka wayi gari iza ga dauta alila kuma hannu idan ka wayi garin baka da lafiya kenan a nan wannan baitin ma'ana yake gaya mana mutum ya zamanto mai haƙuri ne mutum ya zamanto mai godiya ne kadda yawan jajen naka ya ɓata ma haƙurinka kadda yawan jajenka ya ɓata ma godiyarka ga Allah subhanahu wa ta'ala sai malam yake cewa a baiti na 448 sun kurra wajhika bil qana'ati innama sawnul wajh wujuhil muru'ati fitiyani kiyaye makanka ka ba kanka yanci mutum ya ba kan yanci ka zamanto ba a ƙasan wani kake ba sai a ƙasan Allah ka zamanto wani babu wannan da yake yi yayi dafi yadda ya ga dama da kai ya zamanto kana da kana'a kana da yarda da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya hore ma a wannan baitin malam yana karantar da mu akan mahimmancin kana'a menene kana'a annabi sallallahu alaihi wa sallama ya fasarta ta a wani hadisi irda bima qasama Allah laka takun agnan nas ka yarda da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya hore maka in ka yarda da haka to sai ka ga kawai ka zama agnan nas kamar ka yi kowa ma jin daɗi a duniya talaka mai kana'a ya yi mai kuɗi jin daɗi annabi sallallahu alaihi wa sallama ne ya faɗa menene kana'a a hikima malamai suke cewa alkana'atu kanzul la yufna alkana'atu kanzun la yufna ita kana'a mangaza ce wadda bata idawa dan saboda daman baka sa a kanka ba zaka je ka ringa yawan roƙo wajen mutane shine wannan kana'a kuma musulunci yana son mutum mai kamewa yana son mutum mai kana'a fa yajibu alal mar'i sunu wajhahu ya kamata mutum ya ga ya kare ma kanshi mutuncin kanshi daga dukkan abin da zai kaskantar da shi irin na yawan roƙo annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa ma ya zalu rajulu ya sa'alun nas mutum bai ya gushe ba mai yawan roƙo ne shi in mutane suka ganin shi ma suna tserewa don saboda daga ya zo aikin shi roƙo ne da maula hatta ya ati yawmar kiyama har sai wannan mai yawan maulan da miliyon roƙon da in ya zo a ranar tashin alƙiyama laisa fi wajhihi muja'atu lahar zai zo fuskar shiga ta nan kawai babu kyan gani kuma har dobarta da nama alaman masu yawan maula kenan a ranar tashin alƙiyama alaman masu yawan tambaye-tambaye ba su yarda ba da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya tsaga musu kullum suna hangen abun wani don shi yasa musulunci ya karantar da mu kullum mutum ya ringa diba na ƙasa da shi kai ya ringa diba na sama da shi in kana diba na sama da kai to ka hau kai kullum ka ringa dibawa kai ga wanda ka yi suna to he dama ta zo ma na gode ma Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillah duk yadda kake to akwai wanda ka hidibin ne fa duk yadda kake ka hidibin ne shi ne kenan annabi sallallahu alaihi wa sallama yake mana kashedi akan yawan roƙo roƙo yana ɓata ma mutum ƙima roƙo yana ɓata ma mutum daraja a duniya kuma har yana ɓata ma mutum daraja a lafira aya take yabon talakawa wanda busa roƙon mutane amma an ka gansu sai ka gansu to kamar masu kuɗi yahsabuhumul jahilu agniya Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa jahilai suna zaton wai wa'annan masu kuɗi ne dan dan bussa zuwa su tambaye su ringa ba mu kaza ba mu kaza dan saboda kamewarsu to haka Allah subhanahu wa ta'ala yake yaban mummunai da musulmai masu kana'a masu yarda da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya hore musu bussa yawan maula bussa yawan roƙo shine malam kenan ya mana bayani a baiti na ɗari hudu da arba'in da takwas sai mala ya ce don haka a baiti na ɗari hudu da arba'in da tara billahi sik wa lahu anib wa bihi sta'in fa iza fa'alta fa'alta khairun mu'ani mala anan sai kawo mana abu guda uku masu mahimmancin gaske wanda in kana da su kana da tsantsar tauhidi kuma hallo zakka ci moriyar duniya ka ci moriya ta lahira na farko mana ya ce billahi sik ka yarda da Allah confidence ɗinka ka ba Allah subhanahu wa ta'ala ita wala hu alif kuma hallo ka koma zuwa gare shi wa bihista'in kuma hallo ka nemi taimako zuwa gare shi kenan malam anan ya mana zance akan as-sikkatu billah والإنابة إليه والاستعانة به idan aka samu wa'annan abubuwan guda uku a mutum to fa huwa khairu mu'ali wannan mutum shine mafi alkhairin mutane duk wanda yake da wayannan abubuwan guda uku ya yarda da Allah ya ba Allah confidence ya ba Allah yarda kuma hallo yana neman kusanci zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala kuma hallo bayya neman taimako sai wajen Allah subhanahu wa ta'ala to wannan mutumin ya ji daɗin rayuwar duniya kuma hallo zai ji daɗin rayuwar lahira kan musulmi ya kyautata sikka shi da Allah subhanahu wa ta'ala yana mai neman taimakon shi kuma hallo yana mai neman kusanci zuwa gare shi shine Allah subhanahu wa ta'ala yake yaban masu dogaro zuwa gare shi Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa a cikin suratul talaq wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbu duk wanda ya dogara ga Allah to Allah ya isar mashi sannan Allah subhanahu wa ta'ala yake tambaya game da istibhami da ba da amsa alaysa Allahu bikafin abda wai shin Allah ba ya isar ma ba da bawon shi tabbas kwarai Allah ya isar ma bawon shi annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa a cikin wani hadisi ingantacce ihfazallah yahfazak ka kiyaye Allah Allah subhanahu wa ta'ala sai ya kiyaye ka ihfazillah tajidhu tujahak kiyaye Allah ka ji tsoron Allah sai ka gan shi kawai tare da kai fazkuruni azkurukum wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib duk wanda yayi tsoron Allah to Allah ku zai sanya mai mahuta kuma hallo Allah zai arzuta shi ta inda bai sani ba wa iza sa'alta sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce kuma idan zakka roƙa ma fas'alullah ka tambaye Allah shi wannan mutumin wanda kake so ka ringa maula a wajen shi waye bashi Allah to tsallake shi ka tambaye mai akwai in wanda yake badawa a rana guda wanda yake amshewa a rana guda innama amruhu iza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun shine annabi ya ce wa iza sa'alta idan zakka tambaya fas'alullah ka tambaye Allah subhanahu wa ta'ala wa iza sta'anta kuma hallo idan zakka nemi taimako fasta'in billah ka nemi taimako wajen Allah shine kullum a hamsu salawat sai ka karanta alhamdu a kowace raka'a a cikin wannan alhamdun sai ka tabbatar da wannan tauhidin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gare ka muke bautawa ya Allah kuma gare ka muke neman taimako ba a wajen wani ba daga shi ne ake so musulmi ya gwada yana da isti'ana billah yana in zai yi neman taimakon ma to ya nema wajen Allah subhanahu wa ta'ala kuma gwalgwadon zatanka ga Allah subhanahu wa ta'ala gwalgwadon matsayinka a wajen Allah subhanahu wa ta'ala gwargwadon samunka a wajen Allah subhanahu wata'ala in kana zaton Allah zai baka abu ka yarda da Allah ka yi confidence da Allah to Allah zai baka in kuma kana zaton bai baka to daman bai baka dan shi yasa aka ce ka kyautata zato zuwa ga ubangijinka hadisi ne ingantacce hadisul qudsi yaqulu Allah ta'ala Allah subhanahu wata'ala yake cewa ana inda zanni abdu bi wa ana ma'ahu iza zakarani ina ni ina tare da daidai gurgurun zaton bawa na inda ya ashe fa iza zakarni fi nafsihi idan ya ambace ni a cikin ran shi sai Allah subhanahu wa ta'ala ce zakartuhu fi nafsi ni ma zan ambace zan ambace shi a cikin rai wa iza zakarani fil malak idan ya ambace ni cikin taro shi ma Allah subhanahu wa ta'ala zakartuhu fi mala'i hayrun minhum shine a ciki wanda Allah ya yarda da shi to jama'a kowa dole ko kana so ko baka so he ka yarda da shi he ka so shi duk wanda Allah subhanahu wata'ala ya so shi mala'ika ake turowa ya gaya ma mala'iku da ya gaya ma mutane na ƙasa Allah yana son bawan shi bani kuma hallo ku so shi sannan sai a gaya ma mala'iku sannan kuma hallo sai a turo su tusa ma san shi ko kana so ko baka so a saman doron ƙasa hadisi wanda buhari da muslim suka rawaito shi ne Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa billahi lokacin da malaci billahi sik wa lahu anib Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa cikin suratu zumar wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tikum an ya'tikum al'azab wa antum la tubsirun kenan ku nemo kusanci zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala tun kafin azaba ta zo muku daga Allah subhanahu wa ta'ala kenan mutum ana so kullum ya ringa neman kusanci zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala a cikin surat Ali Imran Allah subhanahu wa ta'ala ya cewa wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim to wanda ya ruku ga Allah subhanahu wa ta'ala to hakika ya shirya zuwa ga hanya madaidaiciya bayan malam ya yi zance akan al-isti'ana wal inaba wat tawakkul kenan malam anan kuma hannu sai fara zance akan tuba sai malam yake cewa wa iza asaita idan ka saba ma ubangijinka fatub li rabbika kai gaugawa tuba zuwa ga ubangijinka musri'an kana mai gaugawa hazaran mamaci dan tsoron mutuwa wala ta kullum yani kada ka ce lokacin tuban bai yi ba ana abinda zan mu gani ko mun imaninka ko mun rikonka da addininka baka cewa kai baka kuskure baka cewa kai baka zini shi zinihi in ji annabi sallallahu alaihi wa sallama hadisi wanda ahmad ya rawaito imam al-albani ya kyautatar da shi kulli bani adam hatta dukkan mutum dan adam to mai kuskure wa khairul khata'in at-tawwabun mafi alkhairin masu kuskure su ne wanda in suka yi kuskuren suke tuba zuwa ga ubangijinsu don haka idan allah subhanahu wa ta'ala ya jarabce ka da yin wani zinihi ko kuma yin wani sabo to ya kamata ka yi gaugawar tuba zuwa ga ubangijinka kada ka tsaya ka ringa a'a na tuba a gaba ko lokaci na na tuwon bai yi ba don saboda baka san lokacinka ba yaya yake baka san yaushe za ka mutu ba shine ma ne hazaran mamaci wala takun wala wala takun lamyani kada ka ce lokacin bai yi ba Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa fa iza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wala yastaqdimun a cikin suratul arab idan ajalinsu ya zo bussa jinkirtar da lokaci kaɗan kuma hallo bussa gabatar da lokaci kaɗan ba ƙari kuma hallo ba rage don haka mutum ya yi gaugawar tuba duk lokacin da ya saba ma Allah subhanahu wa ta'ala kuma kada mutum ya sare ya ce zunubina ya yi yawa ta yaya Allah subhanahu wa ta'ala zai yafe mun a'a shi Allah subhanahu wa ta'ala yana yaye zunubi ko mun girman zunubi Allah subhanahu wa ta'ala shi ya faɗa a cikin alkur'ani mai girma a cikin suratu zuma qul ya ibadi qul ya ibadi allazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innahu inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim idan Allah subhanahu wata'ala ci kada ku ya bayuna kada ku yanke kauna akan kawunan ku kada ku yanke kauna ku ringa tamanin bana ya ne muku bazunubban ku kada ku yanke kauna daga rahamar ubangijin ku lalle wa Allah yana gafarta zunubai dukkan shi innahu huwal gafurur rahim lalle shi daman mai gafara ne kuma hatso mai jin kai وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون الله سبحانه وتعالى da kanshi yake cewa zai yaye zunubai komin yawan shi ku diba rahamar Allah ku diba tausayi na Allah subhanahu wa ta'ala a cikin hadisi ingantacce wanda Imam Muslim ya rawaito Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa inna Allah azza wa jalla yabsutu yadahu bil layl liyutib musii'un nahar Allah subhanahu wa ta'ala yana shimhuda hannun shi da daddare dandan ya yahe ma wanda suka yi laifi da rana sannan Allah subhanahu wa ta'ala yana shimfiɗa hannayen shi da rana don ya yaye ma wanda suka yi laifi da daddare kuma suka tuba kullum Allah subhanahu wa ta'ala ƙofar ta tuba a buɗe take alkawari ne na Allah subhanahu wa ta'ala duk wanda ya nemi tuba Allah subhanahu wa ta'ala zai yaye sai dai malam ya garge sai dai in mutuwa ba ta zo mu mutum ba in ba ta zo ba gak mala'iku sun zo za su ɗauki ran mutum a lokacin ya ce ya tuba a anan ne Allah subhanahu wa ta'ala ba zai amsa ba a cikin wani hadisi kuma Allah subhanahu annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana yaye ma mutum laifin shi ko mun yawan wannan laifin na mutum matuƙa rana ba ta fito ba daga mahaɗatta hadisi kenan wanda yake ingantacce ne wanda imam muslim da buhari duka sun rawaito shi don shi yasa umar bin hattab yarda allah ta tabbata a gare shi yake cewa iza amsai ta falatan ta ba idan kama maraita kada ka jirayi ko kawayi gari baka da kat wa iza asbahta kuma idan kawayi gari fala tantazirul masa kada kai tsammani ko ka kai marice wa hus min sihhatika limardik ka ci moriyar lahiyarka kafin rashin lahiya ta zoma kai amfani da Allah subhanahu wa ta'ala tun kana da lahiya dan saboda rashin lahiya ta zoma ba ka iya ba wa min hayatika limotika kuma hallo ka ci moriyar rayuwar ka fa ka bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala tun kafin mutuwa ta zo ma dan shi yasa a hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda al-hakim da bai haƙi imam al-albani ya ingantar da shi annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ku ci moriyar abubuwa guda biyar kafin abubuwa guda biyar su zo ma igtanim hamsa abla hamsi ku ci moriyar abubuwa guda biyar kafin abubuwa guda biyar su zo mu na farko shababika qabla haramika ƙuruciyarka yarintarka kafin ka tsuha ko kana so ko baka so sai ka tsuha to ka ci ka yi amfani da wannan yarintar taka kafin tsuha ya zo maka ɗaya ke na biyu wajinaka qabla faqrika kai amfani da wadatarka kafin talauci ya zo ma hausawa suke cewa ba kullum ake kwana ba a gado na uku farabuka qabla shugul kai amfani da lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya baka kafin rashin lokacin ya zo maka yanzu kana da dama za ka yi abubuwa akwai lokacin da a'a kawai daman ma babu lokaci sai wasu hatika ƙabla saka mai ka abu na hudu lahiyarka kahin rashin lahiyarka hera biyar na ƙarshe wa hayatuka ƙabla mamatika rayuwarka kahin mutuwarka shi ne wannan annabi sallallahu alaihi wasallama ke cewa ka ci moriyar wa'annan abubuwa guda biyar kahin abubuwa guda biyar su zo maka kenan shine annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa kun fi duniya ka annaka garibun aw abir sabil ka zamanto a duniya kamar dan balaguro kake kullun da kayanka a kimtse in an ce kar ba ta tashi yanzu kai a shirye kake wala taqul lam yani kada ka ce lokaci bai yi ba ita mutuwa ba da rashin lahiya ba ma'ana yanzu ba kan min sahihin mata min gairi illatin wa kan min saqimin a shahidan min ad-dahr so da yawa zaka ga mutum lahiya shi lau ya mutu kuma so da yawa zaka ga marasa lahiya ana yau ko gobe yau ko gobe kuma ya meke tar ya tahiya shi in ji hausa suka ce cuta ba mutuwa ba kenan shi ne malam yake cewa mutum ya zamanto cikin tuba ba a ce mutum bai laifi ba laifi kana yin shi amma kuma har mutum ya zamanto kullum cikin istighfari dan duk wanda yake yawan istighfari to zai rabauta a duniya kuma har zai rabauta a lahira sai malam yake cewa a barci na 400 da hamsin da ɗaya wa izabtulita bi usratin fasbir laha fal usru fardun ba'dahu yusrani idan Allah subhanahu wa ta'ala ya jarabce ka da wani abu mai wahala usur wahala ke difficulty usrati fasbir laha to kai hakuri da wannan wahalar da Allah subhanahu wa ta'ala ya dora ma fal usru fardun shi wannan wahala ita wannan daya daya ce ba a da yusrani bayan wannan wahalar to akwai kuma hado sauki guda biyu yusrun fi duniya wa yusrun fil akhirah zaka samu sauki a duniya kuma hallo zaka samu sauki a lahira idan takan yi Allah ya zarci bawon shi ta hanyar rashin lafiya ko talauci ko rashin masoyi ko masoyiya da sauransu to don haka malam ya ce to mutum ya yi haƙuri ya nemi lada kai ya kasance mai yawan jaje ne kuma hallo ya kyautata zaton alheri zai biyo baya kuma ya sani kullu shay'in yajri bi qadarillahi wa qada'i ko yana tafiya ne kalkashin yarda Allah da kadar Allah subhanahu wa ta'ala wala alla zalika khairun lahu kuma tana yiwa wannan rashin alheri ne a gare shi wa an yuqina bi anna Allah sayaj'alu Allah min kulli hammin maharaja mutum yayi yaqinin cewa Allah subhanahu wa ta'ala zai sanya ma kowace damuwa farin ciki wa min kulli daikin mahraja Allah subhanahu wa ta'ala zai sanya ma kowane kunci mahuta wa min kulli bala'in afiya Allah subhanahu wa ta'ala zai sanya ma dukkan bala'i da jarrabawa lahiya kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa a cikin suratu at-talaq sayaj'alullahu ba da usirin yusra Allah zai sanya bayan tsanani sauƙi ya biyo baya a cikin suratul shar Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra Allah sai da ya tabbatar to lalle tare da sauƙi tare da wahala akwai sauƙi lalle tare da wahala akwai sauƙi kenan yusra da fi duniya wal akhirah zaka samu sauki a duniya kuma hannu zaka samu sauki a lafiya shi ta wannan jarrabawa dole in mutum ya ce ya yi imani da Allah to ka sa ma kanka ba Allah subhanahu wa ta'ala sai ya jarabce ka kuma rayuwar dukkan ta daman jarrabawa ce ahsiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun shin mutane suna zaton kawai za a kyale su haka nan kara zube kawai su ce sun yi imani ba tare da mun jarraba su ba in ji Allah subhanahu wa ta'ala a wata aya Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa Allah zai halakal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Allah subhanahu wa ta'ala shi halicci rayuwa kuma ya halicci mutuwa ba don komi ba sai don ya jarraba ku ya ga wanne ne ya yi kyakkyawan aiki don haka mutum ya yi haƙuri a kan jarabtar da Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗora mashi ala bisabri tablugu ma turidu wa bittaqwa yalidu lakal hadidu wani malami yake cewa ku saurara da haƙuri ne wa mutum yake riska abin da yake so kuma hannu da tsoron Allah ne karfe yake ma tafshi ka lankwasa shi wani malamin yake cewa bisabari tablugu ma tarjuhu min amalin fasbir fala daikun illa ba'dahu faraju da haƙuri kake riska abin da kake so ka yi haƙuri babu wani ƙuncin da ba ya buɗe ba wani malami yake cewa fala budda li laylin an yanjali wala budda li kaidin an yankasir dole ne dare fa sai an je asuba yace idza ra'aita al-layla yasudu summa yasudu fa'lam anna al-fajr qaribu idan kaga dare yana duhu yana duhu yana duhu to ka sani fa asuba ta kusa yi kenan komin nisan dare dole gari ya waye kenan shi komin nisan wahala tana da ƙarshe kuma har ko daɗi ya biyo baya alƙawari ne na Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala yake yaban bawan shi annabi Dawud alaihi salatu wassalam yake cewa isbir ala ma yaqulun waskur abdana Dawud zal aidi innahu awwab Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa isbir ala ma yaqulun kai hakuri akan abin da suke faɗi na isgili ya manzan Allah waskur abdana ka tuna bawanmu Dawud annabi Dawud zal aidi innahu awwaba yana annabi dawud ma'abucin ƙarfi da ibada zal aidi innahu awwab lalle shi annabi dawud mai mayar da al'amarin shi ne zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala mai haƙuri ne a gaba cikin sura nafsu sura Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa habna li dawud sulaiman ni'mal abdu innahu awwab Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa habna li dawud sulaiman muka baiwa sulaimana muka baiwa Dawuda kyauta ta Sulaimana ni'mal abdu ma dalla da wannan bawa innahu awwa lalle shi mai hakuri ne mai mayar da al'amarin shi ne zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala kenan duk mai hakuri to tabbas zai ci nasara a rayuwa dan shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala kullum yake umurtar mu da mu ringa hakuri karshen suratul ahqaf Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fasbir kama sabara ulul azmi من الرسل ولا تستعجل كي هقولي كما يند أولي الأزمي أنت أولي الأزمي annabawa ne wanda suka yi kowa shan wahala a cikin annabawa kuma suka yi kowa haƙuri su guda biyar sun yi kowa shan wahala a cikin annabawa kuma allo sun yi kowa haƙuri a cikin annabawa allah yake yabansu a cikin wajaje da dama daga cikin Allah subhanahu wa ta'ala ya cewa wa iz ahazna min annabiyina misaqahum wa minka annabi Muhammad kenan wa min nuh wa ibrahima wa musa wa isa ibn maryam wa ahazna minhum misaqan galiza kenan akwai annabi Muhammad akwai nuhu akwai ibrahim akwai musa akwai isa su ne wanda ake cewa ulil azumi min rusul wanda suka yi kowa haƙuri a cikin annabawa wanda suka yi kowa shan wahala a cikin annabawa kuma wa abdaluhum a cikin wannan guda biyar din mafificin su annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam sai aka ce kai haƙuri kamar yadda ulil azami suka yi haƙuri daga cikin manzanni wala tasta ajil kadda kai gaugawa cikin gaugawa akwai nadama inna fil ajalati nadama lalle a cikin gaugawa akwai nadama kai hakuri annasru qarib nasara tana zawwa kenan duk abinda hakuri bai baka shi ba rashin hakuri ba zai baka shi ba shine Allah subhanahu wataala yake cewa iri na mutum yana cikin hasara sai dai wanda suka yi imani da Allah suka ma junansu wasici da gaskiya suka ma junansu wasici da hakuri sai a baiti na ƙarshe mala yake cewa la ta shubat na ka bi ta'ami ta son munan kadda ka zamanto kai mai kwashe-kwashe ne ka ci wannan ka ci wannan ka ci wannan in cikin kama ya cika kawai so kake ka ringa karawa malam yana irin bayani ne a nan akan cewa musulmi mai son karatu mai son ibada in cikin shi ya cika ya yi tatil to ya yi haƙurin wani abinci dan saboda duk wata cuta fa daga ciki take kullawa hadisi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na malik la tahshu batnaka kadda ka fasa ma cikin ka bit ta'ami tasammunan abinci kana mai neman ka yi kitse fa yusumu ahli ilmi gairi simani saboda jikin ma'abuta ilimi ba mai kitse bane ba anan malam yana mana zance ne anan akan almubazzaranci kan mutum ya zamanto mai almabazzaranci in ya ci wannan ya ɗora wannan ya ɗora wannan kuma hannu makwabcin shi ya kwana da yunwa ka yi haƙuri in ka ci ka raba cikinka uku hadisi na manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama aka ce suls ta'am wa suls ma wa suls li nafsi ka yi ka bar cika cikin raba cikinka uku kashin guda na abinci kashi guda na ruwa kashi guda kuma hannu na numfashi don saboda in ka cika cikinka ba kai ba ibada sai ka sala kuma hallo sai barci shine malam yake cewa la tahshu batnaka bit ta'ami tasammuna fa yusum ahli ilmi gairi simani wani bai hude a masar dalilin wannan hadisin na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya musulunta shi ya gani bai iya larabci ba an rubuta da ingilishi duk wani asalin cuta mutum ke cika cikin shi a likita babban likita ta masar ke cika cikin shi da abinci ai ya rihe wajen lumfashi in yi haka malatuttuka za su same shi irin proverb-proverb da ake rubutawa a cikin katanga sai yake cewa wane ne ya faɗi wannan abin sai ake ce mai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama daga nan ya imani da annabi sallallahu alaihi wasallama ya shaida babu abin bautawa da gaskiya sai Allah aka ce mai wannan magashi ya ce ya binciko abin ne a demil ya ka ce mai to shi kuma wannan abin nan da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu ma da yanka annabin rahama ya zo ya faɗi wannan abin kuma har tun kafin wannan ilimin naku na zamani ya zo daga nan ya musulunta duk wata cuta asalha albatal abinda muka yi daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اقض حوائجنا جميعا يا رب العالمين اللهم اقض حوائجنا جميعا يا رب العالمين اللهم اقض حوائجنا جميعا يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا وسائر بلاد المسلمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد